الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala kawo mu yau alhamis 28 ga watan jumada al'akhira hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1442 kuma yau 11 ga watan biyu miladiya 2021 a wannan majalisi namu na wata-wata mai tarin albarka da muke gabatar da shi a wannan makaranta kuma muke karanta littafin taskiyatul janan da ikhtisari أخلاق حملة القرآن أسأل للتافع الإمام محمد بن الحسين الآجري رحمة الله عليه wanda ya rasu shekara ta 360 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wannan zai zama majalisunmu na hudu da izinin Allah kenan wannan zai zama watanmu na hudu kenan idan ba a manta ba a wancan majalisun mun shiga albabul awwal فضل حملة القرآن babi na farko na littafin wanda zai yi bayani akan falalar makarancin alkur'ani falalar makaranta alkur'ani mun yi bayani akan suwaye hamalatul qur'an wanda suka haddace alkur'ani ga baki ɗaya sun shiga ciki masu bibiya alkur'ani domin su haddace shi sun shiga ciki masu karanta alkur'ani ma ba da niyyar su haddace ba dukkaninsu sun shiga ciki domin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya kasa su gida-gida wasu daga cikinsu sun haddace alkur'ani wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun haddace wani sashi na alkur'ani wasu daga cikinsu kuma ba su haddace ba sun kasance suna iya karanta shi su kawo ayoyi to haka tun daga nan ya samo asali duk waɗannan suna shiga cikin ƙarƙashin hamalatul qur'an wato waɗanda suke ɗauke da alƙur'ani amma asali idan an ce hamalatul qur'an to ana nufin wanda ya haddace shi mun karanta aya ko ayoyi da malam ya buɗe babin da su ayoyin da suke cikin suratu fatir da Allah subhanahu wa ta'ala yake siffanta makaranta alƙur'ani da kuma irin ta goma shi da darajoji da ɗaukaka da ya tanadan musu a ranar gobe alƙiyama sannan aka haɗa siffofinsu ba kawai tsabagen karatun alƙur'ani ba suka kasance kuma suna aiwatar da abin da alƙur'anin ya zo da shi domin an siffanta su da cewa suna tsaida da sallah sannan suna badawa daga cin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta su da shi. To shi ne malaye biyanta da hadisai. An Anas ibn Malikin radiyallahu anhu ƙala, ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, lillahi minan nasi ahluna, ƙila man hum ya Rasulullahi ƙala ahlul Ƙur'ani, hum ahlullahi wa khassatu. wannan hadisin an samo shi daga Anas khadim Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato mai ma'annabi sallallahu alaihi wasallam hidima wanda wani shaidani a wannan zamani yake cewa ba a ma san shi ba Anas radiyallahu anhu dan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam hidima ta shekaru goma tun yana dan karamin yaro yana shiga ko'ina a ɗakunan matan annabi sallallahu Alaihi wasallam har ya zama ya girma a lokacin da aka saukar da ayatul hijab wato ayun da suke bayani akan sha makance mata kar a rika shiga wajensu yadda aka ga dama to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta masa waɗannan ayoyi kuma daga nan sai Anas ya zama yana da ƙaidi wato yana da iyaka inda zai shiga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam wani abin ta goma shi da ban sha'awa a rayuwa Anas ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ce masa uffin ba uffin kash sannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba ce masa a wani abu da yayi ba me yasa kai sannan bai taba ce masa a wani abu da bai yi ba me yasa ba kai ba sai dai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kai idan bai yi ba idan kuma yi wanda ba mai kyau ba sai ya ce masa kakkai kaza eh wannan uslubin yafi wancan to shine yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lillahi minan nasi ahlu lallai Allah subhanahu wa ta'ala yana da mutanensa a cikin mutane idan an ce ahlun jam'i ne na al'ahlu jam'i ne na al'ahl shi asalin al'ahlu ismul jinsi ismul jinsi domin yana ɗaukar kaman a ce an yi jam'in sahib ne, to sai a ce ahlu, ba yi da mufradi a sigarsa a irin wannan, amma kuma sai ya zama shi kuma ana jam'insa, sai a ce ahluna. To lallai Allah maɗaukakin sarki yana da jama'arsa, idan an ce ahlu ko ahlun ko ahlun ana nufin jama'ar mutum. To Allah subhanahu wa ta'ala yana da jama'arsa. wannan ba ƙaramin falala ba ce duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya danganta sa zuwa ga kansa to wannan malamai suna ce masa idafatu tashrifi ko kuma nisbatu tashrifi dangantawa ce ta darajantawa abu ya zama yana da alaƙa da Allah ƙila sai aka ce manhum ya rasulallahi sahabbai suka ce suwaye waɗannan ahaluna ɗin na Allah suwaye jama'ar Allah ƙala ahalul ƙur'ani sai manzala su mai ce su ne mutanen alƙur'ani jama'a alƙur'ani hum ahlullahi wa khassatuhu su ne jama'ar Allah kuma keɓantattun jama'arsa shi ne ai shatubi yake cewa fama zannukun bin najli inda jaza'ihi sai ce ula'ika ahlullahi wa safwatul mala ulul birri wal ihsani was sabri wat tuqa ulahum biha ja'a alquran mufassila bayan ya faɗi cewa mutumin da ya taimaka ma ‘ya'yansa suka haddace alƙur'ani to rana gobe alkiyama za su tashi su iyayen da uwar da uban za su tashi a sa musu kambi na zinariya a sa musu kaya na alharini su tambayi Allah ta'ala su ce ya Allah me muka yi mana wannan gata sai ya ce saboda kun taimaka ma ɗanku ya haddace alkur'ani to fa ma zannukun bin najli inda jaza'ihi su iyayen idan an musu wannan su fa taimako suka yi ba su suka yi ba to fa ma zannukun bin najli inda jaza'ihi to me ku game da shi ɗan shi wanda ya hadda alƙur'ana sai ce ula'ika ahlullahi wa safwatul mala waɗannan su ne waɗanda suka kasance jama'ar Allah wa safwatul mala kuma zaɓaɓɓun jama'a zaɓaɓɓu a cikin mutane na tabbatar da kowa zai so a ce yana cikin jama'ar Allah kuma zaɓaɓɓun jama'arsa wannan hadisi hadisi ne ingantacce al'imam ibn maja ya ruwaito shi a cikin sunan ɗinsa kuma mala albani ya inganta shi a cikin sahihu targibi wa tarhi so daka a cikin wannan hadisi akwai fa'ida fa'ida ta farko ita ce tana karantar da mu cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da jama'arsa a cikin halittar da ya yi ga baki ɗaya halittun Allah Allah yana kishinsu, to amma sai ya ware wasu, saboda darajarsu da matsayinsu, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su suka zama su ne ahaluhu. na biyu waɗannan ahlullahi ɗin su ne ma'abuta alƙur'ani waɗanda suka kasance suna koyan alƙur'ani suka iya shi duk da makaranta alƙur'ani sun kasu gida biyu akwai almahir akwai kuma almuta'ati'u almahir shine wanda ya iya karatun alƙur'ani manzala sun ya ce almahiru fil ƙur'an au bil ƙur'an ma'asafaratil kiramil barara wanda ya zama gwani a karatun alkur'ani to yana tare da waɗannan jama'un waɗanda suke na mala'iku kuma jakadin Allah bi aidi safaratin kiramin barara sai manzala su mai ce wallazi ya ƙara'uhu waya ta'ata'u fihi wa huwa alaihi shaƙun falahu ajran wanda kuma yake karatun alkur'ani amma yana tatata yana inda-inda saboda yanzu yake koya kuma ƙur'anin na masa wahalar karantawa saboda koya da yake yi yanzu to falahu ajran yana da lada biyu ladan farko malamai suka ce ajrul qira'a ladan karatun lada na biyu ajrul mashaqqati fi ƙira'atin ƙur'an ladan wahalar da yake sha ta karatun alƙur'ani to dukkansu suna cin ahlullahi wa khasatu suna cin jama'ar Allah ke bantattu an abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhu ma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala daga sagiduna abdullahi bin amr bin al-as abdullahi bin amr bin al-as ɗaya daga cikin matasan sahabbai waɗanda ake ce musu al'abadilatul arba'a. Al'abadilatul arba'a sahabbai guda hudu waɗanda suna da yawan riwaya, kuma dukkaninsu matasa ne. Farkonsu shi ne Abdullahi bin Abbasin, na biyunsu Abdullahi bin Umar, na ukunsu shi ne Abdullahi bin Amr bin Al'as, na hudu kuma shi ne Abdullahi bin Zubair, radiyallahu ta'ala anhu. Ibn Mas'udin baya cikinsu saboda ba sa'ansu ba ne shi. ya girme su nesa ba kusa ba shi dattijo ne to su su ne matasa to shi abdullahi ibn amr ibn al-as a cikin abin da ya shahara da shi akwai san bauta mutum ne tun da ya taso Allah subhanahu wata'ala ya sa masa san bauta ya riga baban shi amr ibn al-as shiga musulunci mutum ne wanda da rane ya azumi da daddare kuma ya ta kiyamun laili shi kenan har manzo Allah su sama ya sa masa doka aka ba shi ƙa'ida aka kai shi ƙa'ida ta ƙarshe ita ce siyamu dawud ya sumu yauman wa yuftiru yauman yau ya azumi gobe ya huta ya tsaya akan haka ba dan yana so ba domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la afdala min zalik in ka wuce wannan ibadar ta siyamu dawud azumin annabi dawud to ba azumin da kuma ya fi shi daraja kaga idan mutum ya wuce abin da ya kai koli to sai dai ya yi ƙasa kenan so da ka yi tsaya a haka amma ƙarshe Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe shi ya tsufa kuma manzon sama ya faɗa masa bayan ya bashi wannan ƙa'id da ya ce ya abdullah la'alla qad tatulu bika alhayatu shi abdullahi watakila rayuwarka ta tsawo ka zama ka zama ka tsufa ba za ka iya wannan abun ba to sai ga shi malamai suka ce ya kai shekara fiye da casa'in sai ya zama sai dai ya azumin sati guda sati guda kuma ya huta saboda ba zai iya yau ya azumi gobe ya huta ba sau daga in ya fara azumi ya manta da sha'awar abinci ya sati guda to idan jikinsa kuma ya ƙara rauni to sai ya koma kuma ya ƙi yin azumi na sati guda sai zama yana cewa ya laita ni qabiltu rukhsata rasulillah sai ina ma dai da na karɓi saukin da annabi sama ya min to shine abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhuma qala yace annabi sama ya ce yuqalu li sahibi al-qur'an za a ce ma'abuci al-qur'an mutumin da ya zauna yana karatun al-qur'ani yana haddarsa ko Allah ta'ala ya azurta shi ya haddace shi duka ko kuma ya haddace abinda Allah subhanahu wata'ala ya kaddara masa ya haddace ranar gobe alkiyama za a ce masa ikra kai ta karatu a ranar lahira akwai ƙira'a a cikin ayyukan da Allah subhanahu wa ta'ala zai ce a yi a lahira na ibada akwai karatun alkur'ani kamar yadda kuma zai ce a yi sujada yau mai yukshafu an saƙi wa yi da'auna ila sujudi falayar sati'u to haka karatun alkur'ani za a ce mai karatun alkur'ani ya yi amma wannan ba imtihani za a masa ba ba jarabawa za a mai ba shi wancan su waɗancan da za a ce a yi sujada jarabawa ce duk wanda ya zama bai sujada a duniya to ba zai iya yi a lahira amma wannan shi karatun da za a sa su su yi makaranta alkur'ani Allah ya sa mu a cikinsu to za a sa su ne su yi saboda a ƙara darajanta su kuma a nuna musu sakamakon abin da suka aikata a duniya sau da ka sai mahaddacin alkur'ani ko makarancin alkur'ani sai zo sai a ce masa ikra yi karatu wartaki sannan kai ta taka matattakalai kai ta hawa benayen aljanna domin aljannatu ala darajat kama kanatin naru ala darakat aljanna matattakalai ce benaye ce hawa-hawa kamar yadda ita kuma wuta ita kuma ƙasa ake yi ƙasan ma hawa-hawa ko rami bayan rami Allah ya tsare mu to za a ce ma makarancin alkur'ani ya yi karatun alkur'ani kuma ya ta hawa warattil kai ta rera shi yadda ya kamata a rera shi tartili الترتيل nau'i ne daga cikin nau'ukan karatun alqur'ani shine a karanta alqur'ani daki daki kamar yadda annabi sallallahu ya kasance yana karanta shi la yahudhuhu hadd ash-shi'r annabi sama baya rera karatun alqur'ani kamar yadda ake rera waka baya yi annabi sama kanat qira'atuhu mufassara qira'an manzo Allah sama qira'a ce mai tafsiri da za a iya bi annabi sama yana karatun shi ana fassarawa saboda daki-daki yake karatunsa inda madda take yana jan madda yana jan madda musamman almaddul asli baya yankewa kale ce kala saboda sauri wajen ya kulu baya cewa ya kulu saboda sauri a'a yana cewa kala ya ce ya kulu ya ce kila haka manzal sama yake karatunsa to tartil kenan sabanin yadda mutane suke fassara tartil shine wai a buɗe qur'ani ana karantawa wannan yan Najeriya suka samar da wannan istilahi amma dai a istilahin malaman qur'ani in sun ce tartili shine a karanta alqur'ani daki daki me biye masa a nau'in karatu shine at-tawassut ay karatu tsaka tsaki me biye masa kuma shine hadiru alhadru shi kuma shine ai karatu da gudu-gudu da sauri da sauri irin karatun da alamomi suke na muraja'a to za a ce ma mai karatun alkur'ani yayi a cikin wannan hadisi akwai falalar qira'atul qur'ani murattala a karanta alkur'ani daki-daki yafi kowane tsarin karatun alkur'ani kuma shine umarnin da Allah subhanahu wata'ala ya ba annabi sama ya ce masa warattilil qur'ana tarsilan ka karanta alkur'ani daki-daki akwai athari da malaman tajwidi suke ambata ban san sanadinsa ba ana danganta shi zuwa ga sayyidina ali radiyallahu anhu yana fassara aka ce ya ce at-tartil ma'rifatu ma'rifatu al-hurufi tajwidu al-hurufi wa ma'rifatu al-wuqufi kyautata harfa da kuma sanin ina ne ya kamata a tsaya shi yasa ibn al-jazari a cikin a cikin a cikin a cikin muqaddimarsa sai ya ce wa ba'da tajwiduka wa ba'da tajwidika lil hurufi la budda min ma'rifati al wuqufi yace bayan ka san yadda ake kyautata haruffa to kuma dole ka san huruf ka san wuquf kai ina ne za a tsaya to in an dauki wannan fassarar da aka danganta ma sayyidina ali radiyallahu anhu cewa abinda ake nufi da at-tartil tajwidul hurufi wa ma'rifatu al wuquf wato dai a takaici a karanta alkur'ani daki-daki kenan to za a umarci mai karatun alkur'ani yayi warattil kama kunta turattil fi duniya kai ta karatu daki daki kamar yadda ka kasance kana yi a duniya kamar yadda muka faɗi wannan falala ce balo balo ta qira'atul qur'ani murattala a karanta alqur'ani daki daki ya fi a karatun gudu gudu shi yasa magabata su ba ba burinsu su sauka ba ya tabbata cewa sayyidina Umar radiyallahu anhu shekara goma yana hadda suratul baqara shekara goma sayyiduna Umar mulhamun muhaddathun sayyiduna Umar Allah subhanahu wataala na kunsa masa magana a zuciya amma kuma duk da haka shekara goma yana hadda suratul baqara suratul baqara shekara goma yana yi wadda bata cika izifi biyar ba sai an shiga cin alu imran shafi ɗaya da wajen fiye da rabi sannan zai ba mutum izifi biyar ɗin waɗannan wajajen su cika to amma shekara goma sai na umar yana hadda suratul baqara saboda me saboda abin da suka kasance suna yi su al'ilm dirayatan wa riwayatan wa inayatan ko ri'aya suna riwayar suna diraya sannan suna ri'aya riwaya su san asalin ilimin diraya su san fassararsa da kuma fikihun da ke cikin ilimin sannan ri'aya su aiwatar da shi a aikace a cikin rayuwarsu to shi yasa karatunsu ya zama ba irin namu ba Allah ya shirye mu fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha Allah ta'ala zai ce wa makarancin alqur'ani matsayinka ƙarshen ayar da ka gama karantawa iyaka inda haddan mutum ta tsaya to shi ce a cikin wannan faƙarar akwai fa'idar ƙuwatul hibs samun ƙarfin hadda ƙarfin hadda ko na tabbata ta hanyoyi daga cin hanyoyin da suke sa hadda ki ta zama mai ƙarfi akwai yawan muraja'a wannan ƙa'ida ce ba wata fomular da za a ba mutum da ta wuce wannan ba ƙur'ani ba kowane ilimi kowane ilimi yawan bibitarsa shi ke sa mutum ya zama ya haddace shi ya zauna masa a ƙwaƙwalwa na sha ba ku ƙissar da al'imam ibn jauzi ya kawo a cikin littafin sahib zul'il wata rana wani daga cikin malamai yana karatu a tsakar gidansu yana tanana ta abu ɗaya sai wata tsohuwa ta fito a gidan sai ta ce haba wane wannan abu da kake ta yi nima saboda maimaita nima ga shi hannu haddace ba a sa ni a ciki ba amma ni ga ni hannu haddace kaba shi haka mana shi kenan bayan kwana biyu sai ya zo sai ya ce baba abin nan da kika ce kin haddace da Allah ɗan tunamin sai ce wallahi na manta ya ce to abin da ya faru da ke shi nike gudun ya faru da ni shi sa kira ina ta nanatawa shi sa ibn al-jawzi rahmatullahi alaihi ya ce mafarin hadda a lokacin da mutum yake sanya nannage haddasa ta nannagu alal aƙalli mutum ya maimaita abu so hamsin duk abin da mutum yake sanya haddace to alal aƙalli ya maimaita shi so hamsin sannan in yayi fa kuma zai riƙa bibiyarsa shine ma'anar faɗin annabi sama da ya ce ta'ahadu hadal qur'ana ai me mu'ahada ku kulla alkawari da shi ko da yaushe mutum yana komawa yana jin ya yake domin manzalla sama ya siffanta shi ka sahibi al'ibilil mu'laka kamar raƙuma ne waɗanda aka ɗaɗɗaure su in ka zo kana duba kayanka to shi kenan in ko ba haka ba ɗan ƙaramin yaro zai iya akwai labarin gafe da ta sace raƙumi ko? to ana nuna yadda shi raƙumi yake da sauƙin jayuwa eh sauƙin jawuwa gare shi da ya ji ana jan igiyarsa to duk wanda yake jan nata komin ƙanƙantarsa to sai ya bi shi wataƙila ma da gara za ta iya jan igiyar raƙumi sai ta ja shi ce ta tafiya da shi har ta kai shi bakin ramunta ita ma gafiya ba bakin ramunta ta kai shi ba da ta kai ta shige shi kenan sai ya tsaya a bakin nan to qur'ani wala qad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min mudakkir amma kuma me sai da mu'ahada sai da mu'ahada sai mutum ya riƙa bibiyarsa to kun ga wannan yana nuna mana haka gwaggwadon kai karfin haddar mutum da kuma karatun da zai yi a lahira to gwaggwadon matsayinsa aljanna fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha aya ta ƙarshe da zaka karanta mutum zai karanta a lahira a matsayinsa na makarantun alqur'ani to a nan wajen zai tsaya iyakarsa kenan ashe wanda haddashi ta kasance mai ƙarfi zai zama a can ƙwalƙolin aljanna kenan عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال تعلموا القرآن واتلوه سيدنا عبد الله بن مسعود يتي كرنت القرآن كوي القرآن واتلوه سنن كرنتاش wannan asarin na ibnu mas'ud yana nuna mana ashe qur'ani sai an koya shi yasa magana su da suke cewa la ta'khudhil qur'ana min mushafi magana ce mai kyau kada mutum ya zo kawai ya ce da kanshi zai karantar da kanshi alkur'ani na sha buga misali in ya iya wasu wajen to akwai wajen da zai zo zai ga su ɗaha zai ga siyasi to ya zai karanta su ya ce ɗo ko ɗi koya sannan yasin zai ce yis ne ko yas ko yus shi yasa suke faɗi suke cewa alƙira'a sunnatun mutaba'a نقلها الخلف عن السلف ƙira'a hanya ce da ake bi mutum baya bude ƙur'ani da kansa ya karanta yan baya sun koya ne daga waɗanda suka gabace su shi yasa duka karatun da mutum yake to zai zama yana da silsilarsa har zuwa ga manzala sama inda a wajen malamai ya karatu zai zama yana da sanadinsa tun daga kansa malaminsa zuwa malaminsa zuwa malamin malamin malamin shi har a kai zuwa ga annabi sallama magaryar tikewa kenan shi kuma manzo Allah sama sai ya bada isnadin sa zuwa ga malaika jibrilu alaihi salam malaika jibrilu kuma yace shi kuma naqaltu anillahi shi kuma daga Allah ku duba wannan sanadi to watluhu kuma ku karanta bayan an koya a karantawa kada mutum ya koya kuma baya karantawa fa innakum tu'jaruna bihi domin za a ba ku lada da shi duk karatun alkur'ani idan mutum yayi to za a ba shi lada inna bi kulli ismin minhu ashran lallai duk nan nan nan ismi yana nufin kalma me yasa yace ism saboda alkalimatu salasatu anwa ko kalma abu uku ce ismun wa fi'lun wa harf to sai laƙul juz'i wa arada bihi kulla saboda me a cikin kalmomi babu abin da ya kai suna daraja i shi yasa can ai shine Allah ta'ala ce wa allama adam al-asma'a kullaha daga cikin fassarori da malamai suka suka ce wa allama adam al-asma'a kullaha ai wa allama adam al-kalimati kullaha Allah ya sanar da annabi adam kowace kalma i sannan shi kan shi fi'ili ai sunan ne suna ne mana in an ce maka me alisim ma huwa lisim alismu ma yu'rafu bihi shay'un wa yatamayyazu bihi an ghairihi suna shine abin da ake gane wani abu da shi kuma ake tantance shi daga wani yanzu ni in aka kira ni da sunana na san sunana ne in an kira ni da sunana ba na ba ba na bane mun gane to kun ga shi yasa to shi kanshi fi'ili suna ne sannan harafi ma suna ne lugatan amma eh to shi yasa sai ya ce inna bi kulli ismin minhu ashran duk kalma ɗaya da mutum zai karanta ta alqur'ani to za a bashi lada ɗaya akwai riwayar da ta zo da me ta ce harafi ma ba kalma ba amma inni la aqulu bihi bi alif lam mim ba ina nufin alif lam mim ba ashrun cewa za a ba mutum goma idan ya ce alif lam mim wannan ya jumla ce ma walakin bil alifi ashrun sai dai alif na da lada goma alif lada goma wa bil lami ashrun sannan lamun na da lada goma wa bil mimi ashrun sannan mimun na da lada goma yanzu da mutum ya ce alif lamim yana da lada talatin idan ya ce bismillahir rahmanir rahim yana da lada goma sha tara lada ɗari da casa'in saboda harfa guda goma sha tara ne to kun gani so da kashe ba abun wasa ba ne shi ya sa malamai suka ce wannan na cin khasa'is na alkur'ani kuma suka yi saɓani mujarradin mai karatun hadisi ma za a bashi al-imam ibn asyuti ya ce wa hal yusabu qari'ul athari ka qari'il qur'ani khulfun jari ya ce shin wai za a ba mai karatun hadisin da bai yi aiki da shi ba lada kamar yadda ake ba mai karatun alkur'ani ko da bai yi aiki da shi ba lada sai ce hulfun jari wannan saɓani ne da ya gudana a tsakanin malamai wasu suna ganin za a ba shi lada wasu kuma suna ganin ba za a ba shi ba kamar yadda suka yi saɓani akan ya halasta a rera hadisi hadisi a rera shi kamar yadda ake rera alkur'ani shi ma sun yi saɓani wasu suna ganin wannan hasisa ce ta alkur'ani wasu kuma suna ganin a'a hadisi ma zai iya shiga ciki wannan atharin al-imamu darimi ya fitar da shi a cikin a cikin sunan ɗinsa kuma sanadinsa sahihi ne nan ya zo da shi a matsayin mawqufi ya tabbata marfu'i daga annabi sallallahu alaihi wa sallam to waɗannan wasu daga cikin falaloli da al-imamu al-ajurri ya ambata mana su a cikin wannan babin kenan a asalin littafin ya ambaci wasu hadithai to amma da yawansu ba su inganta ba ko kuma a ce dukkaninsu ba su inganta ba ko kuma ana da saɓani akan wasu daga ciki akwai asarin da ke bayani akan cewa mutumin da ya karanta alkur'ani ya karanta har ya addace shi to hadisin na cewa man hafiza sulusan qur'ani faqad utiya sulusan nubuwa mutumin da ya haddace ɗaya bisa ukun alƙur'ani to ya haddace ɗaya cikin ukun annabta e haka wa man hafiza nisfahu faqad utiya nisfan nubuwa wanda ya haddace rabi to ya haddace rabin annabta ya samu rabin annabta wa man hafizahu kullahu faqad utiya an-nubuwata kullaha ghayra annahu la yuha ilayhi in mutum ya haddace alkur'ani duka to ya samu annabta duka amma ba a mushi wahayi ba annabi ba ne shi amma kuma yana ɗauke da annabta na ka wannan saboda malamai sun yi saɓani kan ingancinsa akwai wasu malamai da suke ganin zai iya zama hasan shi yasa na ambace shi akwai saura da al'imam al'ajuri rahmatullahi alaihi ya ambata ba su inganta ba to a taƙaice wannan maganar tana da girma a ce faƙat utsiyan nubuwata kullaha ghayra annahu la yuha ilai an bashi annabta duka ga baki da sai dai ba a mishi wahayi to ya za a yi mutum kuma yana ɗauke da annabta ya zama yana tambele ya zama yana shiririta ya zama ɗabi'unsa ba su kama da na alƙur'ani ba kun ga abin da abin da yake nuna mana kenan ashe ana son makarancin alƙur'ani a gan shi ya bambanta da sauran mutane kamar yadda al'imamu al'ajuri rahmatullahi alai zai siffanta mana makarancin alkur'ani wanda ya karatu don Allah da kuma wanda ya karatun alkur'ani ba don Allah ba ya ake suke bambanta Allah ya sa muna cin waɗanda suke dan shi albabu sani babi na biyu fadlu man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu nan kuma zai yi bayani akan falalar koyan karatun alkur'ani da kuma falalar karantar da shi sai ya ce fadlu man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu falalan wanda ya koyi alqur'ani kuma ya karanta shi mutum ya koyi karatun alqur'ani kun ga akwai falala sannan kuma falala ta biyu tana tabbata ga wanda shi kuma yake karantar da alqur'ani dama kuma malamanmu suna cewa fiyayye a cikin mutane shine man ta'allama wa 'allama wanda ya koya kuma ya karanta ki koya kuma ki karantar to shi ya fi domin waɗannan su ne wanda manzala sama ya ce suna cin waɗanda suke da alkhairi a duniya kuma ba sa cikin tsinuwar Allah a duniya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikirallahi wa mawalahu wa aliman wa muta'alliman duk duniyan nan tsinan nace da abin da ke cikinta sai dai abin da ya kasance ambatan Allah ne da kuma abin da yake da alaƙa da ambatan Allah sai malami kuma da almajiri. Malami da almajiri, mai koya da mai koyarwa. to waɗannan su ne suke cikin alkhairi su ba sa cikin la'anar Allah عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه سيدنا عثمان بن عفان ثالث الخلفاء ذو النورين سيدنا عثمان بن عفان wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka musulunta a farkon safiyar musulunci kuma wani abin sha'awa ya musulunta a hannun sayyiduna abubakar yana cin mutum shida wanda suka musulunta a hannun sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu sannan sai na Usmanu dattije ne ko da ya shiga musulunci dattije ne ba yaro ba ne shi sannan mutum ne wanda yake da kunya kunyarsa ta shahara kunyarsa ta shahara matuƙa har manzo Allah su sama sai da ya faɗi wannan kunyar tasa ya ba shi take ya ce wa ahyahum Usmanu ya ce amma astahi min rajulin tastahi minhu mala'ika ai ya kamata in ji kunyar mutumin da mala'iku suke jin kunyarsa mala'iku suna jin kunyar sayyiduna Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu to sayyidina Uthman ibn Affan yana cin qalilur riwaya yana cin wanda ba su da hadisai da yawa to cikin hadisansa waɗanda suka fi shahara akwai wannan hadisin yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace khayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu fiyayyanku shine wanda ya koyi alqur'ani kuma ya karanta abin da ake ce ma alkhair a larabci wasu malamai suka ce la yufassar ba yi da fassara alheri shine alheri ba yi da wata kalmar da za a ɗauko ta a sata wasu kuma suka ce kamar al'allama tubin alƙayyim ya ce abin da ake ce ma alkhair ma ya aqibu sururan wa lazzatan ma ya aqibu sururan walazza duk abin da zai haifar ma mutum farin ciki da daɗi to shine ake ce mishi alheri kama anna diddahu sharra ma ya'qibu alaman shi kuma abin da zai haifar ma mutum raɗaɗi da azaba to shine alkhairi khairukum to shi yasa a larabci ma shi bai da ismu tabdil a ka'ida ba a cewa akhyar sai dai kawai a ce khairuku wanda ya fi ku alheri yanzu idan aka samu mutane guda biyu ɗaya ya fi ɗaya ilimi amma dukkaninsu suna da ilimi to in ana son a siffanta wancan cewa ya fi wancan sai a ce fulanun a'lamu min fulan wane ya fi wane ilimi to amma idan bayanin alheri ake yi kawai sai a ce fulanun khairun min fulanin ba za a ce fulanun a khayyaru min fulanin ba duk da an samu wasu daga cikin lahajat na larabci suna faɗin haka mun gane to khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu wanda yafi ku alkhairi zai fi samun farin ciki da daɗi a rayuwarsa ta duniya da kuma rayuwarsa ta lahira man ta'allama alqur'ana shine wanda ya rike koyan alqur'ani ya yadda ya zama ɗalibin alqur'ani wa'allamahu sannan kuma ya zama yana karantar da alkur'ani ya zama malamin alkur'ani amma wannan khairiyya fa ba za ta samu ma mutum ba sai idan ya kasance ya yi dan Allah baya fankama baya nuna isa baya girman kai baya ujubu da jiji da kai sannan kuma ya kasance yana bibiya abinda alkur'anin yake to shine zai samu wannan alkhair kamar yadda sahabban manzo Allah sama suka samu wannan alkhair suka karantar da tabi'ai kamar yadda tabi'ai suka karantar da atba'u tabi'in suka samu wannan falalar har qur'anin nan ya zo mana wani abin da zai ba mutum sha'awa alqurra'u da muke da su dukkan su guda goman nan da almajiran su guda bibbiyu to kowannen su ko dai ya zama tabi'i ne ko ya zama tabi'u tabi'i ko ya zama tabi'i ko ya zama tabi'u tabi'i ko ya zama kai tsaye ya karba daga sahabbai ko kuma ya zama ya karba ne daga tabi'ai kuma mutum ya karanta tarihinsu ya ji halayensu na gari misali littafin al'imamu al-zahabi tabaqatul qurra kamar littafin al'imamu suyuti shi ma tabaqatul qurra da makamantan irin waɗannan littafan da su- kawai an ware su ne na tarihin makaranta alƙur'ani mai girma to kun ga wannan kenan saboda haka wannan hadisi yana jawo hankalinmu akan cewa mu yi ƙoƙari mu zama ɗaliban alƙur'ani bayan mun zama ɗaliban alƙur'ani kuma sannan mu zama malamansa mu zama malaman alƙur'ani sai ya zama wannan alkhairin mun shiga ciki sai mu shiga cikin khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu Allah ya sa mu a cikin su albabu thalisu babi na uku fadlu lishma'i fil masajid li darsi alqur'an falalar haduwa a masallatan Allah li darsi alqur'ani domin yin karatun alqur'ani almasajid masallatan Allah dama Allah ce fi buyutin azina Allahu an turfa'a wa yuzkara fi hasbuhu يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب To- to masallatai cikin manya-manyan ababen da ake son a raya masallaci da shi da su to akwai karatun alkur'ani mai tsarki ƙur'ani a raya masallaci da shi shi yasa duk masallaci idan mutum ya je sai ya ga akwai ƙur'anai sannan manzala sun ce inna hadhihi masajida buyutullah la yasluhu fiha shay'un min qaduratin nasi innama hiya liqira'ati alqur'ani wa dhikrillah was salah masallatai dakunan Allah ne baya cancanta a yi abubuwa na ƙazantar mutane a ciki an gina masallatai ne saboda a karatun alkur'ani a ambaci Allah sannan kuma a riƙa yin sallah to shi yasa karatun alkur'ani a masallaci ya fi kamar yadda al'imamun nawawi ya tabbatar a cikin littafin sa al'azkarun nawawiyya cewa yin karatu a masallaci na ƙur'ani to ya fi shi yasa halakat na alkur'ani idan mutum ya tafi ƙasashe to zai ga a masallatai fa ake yin su ga nan in ba ka yi ba nuri ɗaya daga cikin malamai eh, muftin muftin ƙasar yemen bai taɓa yin jami'a ba shi bai taɓa yin makaranta ta allo makarantar makarantar da ake rubutu makarantar da malami tsaye almajirai a zazzauna ba ko bai taɓa yi ba to yana nan a zamaninsa sai aka kafa jami'a aka sa mata jami'atul iman sai ya zo yana karantarwa wata rana in ya zuba ma ɗalibai karatu duk ba su gane ba sai ya ce la'ajab fa innakum tata'allamuna fil jami'ati wa ana ta'allamtu fil jami'i wa laysa dhakaru kal unsa Eh, yace ba mamaki yace ku ku a masal a- a a makaranta a jami'a kuke karatu mu ko a masallacin juma'a muka yi karatun mu ya ce kuma dama namiji ai ba zai zama kamar mace ba shi masallaci ai jami'un ne ko ita kuma jami'a ba jami'atun jami'at jama'at kulla khairin wa kulla sharri Eh, akwai alheri akwai sharri a jami'a haka ne ko to shi ko wancan aljami'u jami'ul khairin Eh, masallaci alkhairi ne a cikin sa zalla to shi kuma abin da ake ce ma dars shine na farko dai koyan karatun a iya karanta shi yana cikin darasi sannan daga ciki sanin ma'anoni na alkur'ani sanin tafsirinsa da fitar da hukunce-hukuncen Allah subhanahu wata'ala daga gare shi duk yana cikin dars dars عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وانا حديثي عن ساموش لك سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن سخر أغوى الصحابة على الإطلاق eh sayyiduna abu huraira shi yafi kowa yawan hadisi a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa magabtan musulunci shi suke son su fara kayarwa idan suka kayar da shi ya kai ƙasa to shikenan sai su kayar da sunnar manzo Allah sama in aka kayar da sunnar manzo Allah sama shikenan an kayar da musulunci al-imam al-barbahari yana cewa fa innal islam huwa sunnata wa inna sunnata hiya al-islam sunna ita ce musulunci musulunci shine sunna to idan ana son a kada sunnar manzo Allah salama sai a dauko irin su sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu sai a kada su in aka kada su daga nan sai a kada sunnar manzo sama cikin sauki sannan kuma a zo a kada musulunci ga baki dai sai ya zama ba mu da musulunci burin magabtan musulunci kenan shi yasa kowane kare idan ya tashi zai yi haushin sa ba wanda yake fara mawa kamar sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu wanda sayyiduna abu hurairan nan ilmoma ya ce a khassu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kisai ne min al'il ya ce buhuhuwa biyu na ilimi ya karba daga manzon Allah su salama sai ce fa amma ahaduhuma faqad basastuhu bainakum tabfisa ce buhu na farkon na watsa shi a tsakaninku wa amma al-akharu law basastuhu la quti'a min hada ko laƙuti a hadal bal'u ce ɗayan da na ambata shi to da sai an yanka wuyana hadisan da suke bayani akan fitinin da za su faru a ƙarshen zamani wanda abu abu sai na abu hurairar bai ambace su ba amma ga su na muna ganin su fitinan yau ta fi ta jiya ta gobe ta fi ta yau Allahu akbar Allahu alam to ga su nan su ne to sayyidina abu hurairah radiyallahu anhu yace manzo sama yace majtama a qaumun fi baitin min buyutillah babu wasu jama'a da za su taba haduwa a ɗaya daga cikin ɗakunan Allah ɗakunan Allah nan ana nufin masallatai yatluna kitaballahi suna karanta littafin Allah kun ga tilawa mujarradin karanta harfansa wai ta dara sunahu bainahum sannan suna yin bincike na ilimi a tsakaninsu a cin alƙur'ani aya ɗaya malamanmu sai su ce fiha mi'atun wa ishiruna mas'ala a cikin wannan aya ita kaɗai akwai mas'aloli ɗari da ashirin kuma haka za su fitar da mas'alolin nan sanka sanka ɗaya bayan ɗaya kuma ba wadda za ka ce ba ta dace da ayar ba to kaga mudarasa kenan to me sakamakon su illa nazalat alaihimus sakinatu face sai natsuwa ta sauka a gare su shi yasa lokacin da ake karatun alkur'ani aka ga babu natsuwa to akwai matsala alkur'ani shike natsar da mutane ko rigima ake yi in aka zo aka karanta alkur'ani sai kaga an natsu wani irin mutanen garin nan kawai ya ga wasu suna faɗa su biyu na sha ba da labarin nan kissan nan kawai shi kenan ya gansu suna faɗa su biyu suna ta zage-zage sai ce haba wane da wane ya kuke faɗa ku ji Allah na cewa wal adiyati dhabaha ba fal muriyati qadaha fal mughirati subha yace ku yi musafaha mana shikenan karatun qur'anin nan da ya kawai sai ya musu tasiri nan take sai suka samu sulhu kaga wal ajati zuba ai ba tana magana kan ai ka ai fada bane ita cewa ma ta yi ai fada eh amma da wa za ai fada da magabta musulunci Allah yana rantsuwa da dawakai waɗanda suke kai farmaki zuwa ga arna makiya Allah kuma suna kai hari da asuba ne sannan idan suka hau duwatsu sai su rika kyasta wuta da kofatansu saboda yadda aka musu tirenin na yaƙi kaga ayoyin suna magana akan ai faɗa ne ma to amma shi kawai su suka shi su ya iya da kyakkyawar niyya kawai sai ya karanta mu waɗannan mafaɗatan guda biyu shi Allah ya ce wal adiyati dhabaha fal muriyati qadaha wal mugirati subha ce ku yi musafaha mana shi subha da ya zata an ce musafaha ce ma alhali Allah ya ce ne masu kai hari da asuba ne al-mughirat waɗanda suke igara suke tada ƙura da asuba to kaga shine wannan saboda haka alƙur'ani natsuwa yake badawa natsuwa yake bada shi yasa mu kalla duk inda Allah zai faɗi natsuwa to zaka ga akwai tashin hankali a wajen sai an ba da labarin wani tashin hankali sannan sai a kawo me sai a kawo kuma sakina misali a cikin suratul baqara Allah subhanahu wata'ala ya bamu labarin mutanen da suke cikin banu Isra'il waɗanda suka ce a ba su mutum ya musu a ba su sarki ya zama ya zama komandan su yaki ko wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulki an ya'tiyakum at-tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhu al-mala'ika inna fi dhalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin kaga yaki ake magana kansa kun ga ana magana kan yaƙi alam tara ila almala'i min bani isra'ila min ba'di musa idh qalu li nabiyyin lahu ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaytum in kutiba alaykum alqitalu alla tuqatilu qalu wama lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina amma me falamma kutiba alayhim alqitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin وقال لهم نبيهم suka ci gaba da hayaniya suna ja da annabinsu inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم كاغا قرشي سي aka ce me ya'tikum at-tabutu fihi sakinatun min rabbikum kun ga natsuwa ta zo sannan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka shiga cikin tashin hankali har wasu suka gudu a Hunain shi ma sai aka saukar da natsuwa laqad nasarakumullahu fi mawatin kathirati wa yawma hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'an wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasuli wa ala al-mu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa 'adhaba alladhina kafaru wa dhalika jazaa'ul kafirin sannan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da shi da mala'ik da annabi da sayyiduna abubakar a lokacin da suka shiga cikin kogo su ma abin da ya faru kenan sayyiduna abubakar yana cewa ya rasulallahi launa zara ahaduhum tahta qadamaihi la absarana ce ya ma'aikin Allah ina jin tsoron kasu zo su kashe ka domin ba ba sayyiduna abubakar ake nema ba manzan Allah sama ake nema ce da ɗayansu zai ɗaga ƙafafuwansa guda biyu zai gan mu ya ma'aikin Allah ya ce ya ababakirin ma zannuka bi sunayin lahu salisuhuma me zatanka da mutum biyu Allah ne na ukunsu a wajen taimako shine Allah ce illa tansuru faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnayn in huma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana sai ce fa anzala Allah sakinatahu alayhi kaga fa anzala Allahu sakinatahu alayhi to kaga duk waɗannan kenan haka ma ta cikin suratul fati ita ma tashin hankali ake ciki to natsuwa sannan ita natsuwan nan daga zuci take tasirinta kuma sai ya bayyana a gaɓoɓi shi yasa ake ruwaitowa ɗaya daga cikin magabata ya ga wani mutumin yana sallah yana ta soshe-soshe sai ce lau sakana kalbu da sakanat jawarihu ya ce da zuciyar da natsuwa to za ka gaɓoɓinsa masu natsu to shi yasa in sun tashi za su bambanta tsakanin abin da ake cema as-sakinatu da alwakar sai su kawo sai su ce as-sakinatu fil qalb wal waqaru fi al wasu kuma su juya cewa sakina daga zuciya take amma labarin ta na bayyana ne da waƙari wato ame a gaɓoɓi shi yasa girmamawa sai aka ce masa mai tauƙi saboda girmamawa alama ce ta natsuwa duk mutumin da bai da natsuwa to ba zai girmama na gaba da shi ba natsuwa ita take sa mutum ya girmama na gaba da shi ya san cewa wane yana gabana wane ya wuce ba zai gaya masa magana mara kyau ba ba zai yi masa abin da ya zama cin mutunci ba ne ba zai wuce matsayin ba zai wuce a matsayin haddinsa ba to kun ga sakina kenan to Allah zai saukan musu da sakina natsuwa ba za a ga makaranta alkur'ani a lokacin da suke karatun alkur'ani suna hargido ba shi yasa irin karatun alkur'ani nan da wasu alarammomi suke yi kaga mutum ya koma yana zubar gada a koma ma ba a san abin da yake faɗi ba ba daidai ba ne wani wani abu clip da aka yi ta shiyarin yan kwanakin nan wani alaran ma yana tilawa ana mai manni ana mai naniya yana kira a ce sata ta nan kuma yana kakura wannan ina sakina kawai yana karatu ana mai manni kuɗi ana zubawa aljihu ashe aljihun ba buɗe yake ba na malin malin ɗin tashi sai kuɗin suna zubewa ƙasa ashe aljihun ta nan yake sai ya ce sata ta nan ya ci gaba da karatun shi na ga wani ɗan uwa ya yi shiyarin sai ya sa a my status ya ce wallahi da gaskiyarka kaga babu sakina a zuciyar shi ya za a mutum yana karatun alkur'ani ana mai nani ana manni ya kalli manna shi da yake karanta almannu wa salwa to ya za ya kalli manni na duniya wa ghashiyatuhum rahma sannan kuma tausayin Allah zai lullube su saman su tausayin Allah ne rahama Allah mafi girman rahama Allah aljannarsa Malam Ibn Taimiyya rahmatullahi alaihi a littafansa ba ɗaya ba, cikin wanda zan iya tunawa akwai littafinsa a tuffal iraqiyya fil amalil qalbiyya ya ce ai babbar rahama Allah ita ce aljanna domin duk wata rahama da za ta zo to za ta zo bayan ta to rahama Allah aljanna za ta lullube su wa haffat bihimul mala'ikatu sannan mala'iku za su gewaye su a'a mala'iku su gewaye mutum, to wani tsaro kuma yake nema, mala'iku za su gewaye shi, in aka ce haffa bihi sun gewaye shi ke ne, wataral mala'ikata hafi na min haulil arsh, musabbi hauna bi hamdi rabbi. Wadda karahumullahu fi man indahu sannan kuma Allah zai ambace su a cikin jama'a waɗanda suke wajensa maɗaukaka. suwaye fi man indahu wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqan dhalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi alima waɗannan jama'un guda hudu matakai guda hudu annabiyun annabawa ash-shuhada'u shahidai waɗanda shahidai manzala sama ya ce za a ba su suna da falaloli falaloli alal aƙalli daga cikin falalolinsu za a ba shahidi damar ya ceci mutum saba'in daga danginsa ba fa shi yake magana shi ba shi yanzu za a ba shi lasisi na mutum saba'in duk su shiga aljanna cikin danginsa hadisi sahihi sannan kuma la ya hazunuhumul faza'ul akbar irin firgicin nan da za a yi na tashin alkiyama ba zai shafe su ba to Allah zai ambace sannan as-siddiqun kafin a shuhada siddiqai su ne mutanen da suke kusa kusa da annabawa a duniya da lahira sannan as-salihun mutanen kirki Allah zai ambace su a wajensu wannan ba karamar daraja ba ce shi ya sa karatun alkur'ani da a masallaci babban abu ne shi dai masallaci ɗakin Allah ne shi kuma alkur'ani maganar Allah ne kun ga dukkaninsu suna da me daga Allah suke duk suna da alaka da Allah suna da alaka da Allah sau da haka mu yi ƙoƙari mu zama muna karatun alkur'anin nan kuma mu roƙi Allah subhanahu wata'ala ya sa waɗannan falalolin su tabbata a gare mu Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye mu Allah ya ninninka mana ladanmu abinda muka yi daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya sa mu cikin ahlul qur'ani wa khassatu Allah maɗaukakin sarki ya ambace mu a wajensa a wajen bayinsa waɗannan waɗanda suke maɗaukaka Allah ya sa mala'iku su lullube mu Allah maɗaukakin sarki ya sa rahama ta zama a saman mu Allah maɗaukakin sarki ya saukan mana da natsuwa Allah ya ba mu ikon aiwatar da abu abin da muke koya a cikin littafai ba wannan littafin shi kadai ba wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sai Allah madaukakin sarki ya sake hada mu wallahu a'lam